بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba ɗaya da watan sha'aban hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 21 da wata na biyu watan Fabrairu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallaci mai tarin albarka da aka fi sani da masallacin uld a wannan unguwa ta maboyar amare a wannan gari mai albarka na tawa yau za mu tashi darasi na hamsin da ɗaya da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a satin da ya gabata mun taya a aya ta ɗari biyu da da arba'in hudu a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul baqara fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa qatilu fi sabilillah wa'lamu anna Allah sami'un alim yau za mu fassara aya ta ɗari biyu da arba'in da biyar ita kaɗai da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangi subhanahu wa ta'ala ya taimake mu a kan fiddo abin da ya kamata ‘yan uwa su gane, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaƙa, aran sai Allah ya ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وبني سبحانه وتعالى يتي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الله سبحانه وتعالى يناشي لا wannan ayar yace man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wai waye zai bai wa Allah rance kikkiawar rance wai subhanahu wataala kamar yana tambaya ne domin man huna tufa ismul istifham ce fi mahalli raf'i mubtada man ismul istifham fi mahalli raf'i mubtada mabni ala sukun man tambaya ce Allah yake yi wai wane ne zakin nan kuma sai zama to ismul ishara ne mabni ala sukun fi fi mahalli raf'i fi mahalli raf'i raf'i khabar man zallazi alladhi kuma ismul mawsul ne alladhi ismul mawsul sifa ce kuma to bai subhanahu wataala ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana waye zai bai wa Allah subhanahu wataala rance kuma rancen sai Allah ya ce hasanan kikkiawa fayudha'ifahu lahu idan Allah ya tashi ramka masa wannan rancen sai ubangiji ya linka masa adha'afan kathira linki mai yawa Allahu yaqbidu wa yabsut Allah shine wanda yake tauyewa yake hanawa mutum arziki ya dan takaita masa wa yabsut kuma shi Allah shine ke yalwata wa mutum a dukiyarsa sai Allah ce wa ilaihi turja'un kuma ƙarshen al'amarin da ga Allah subhanahu wataala kuma kowa zai koma a ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sakan kama kowanne da abin da ya aikata a gidan duniya. Wannan ayar ta ƙara maimaituwa a cikin suratul hadid a aya ta sha ɗaya Allah ce man zan lazi yi ƙardullaha ƙardan hasana fa yi da'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. a hadidi wannan ayoyin takwaratta ce kenan a cikin Qur'ani in ka buka tun daga Fatiha zawwa nas a wannan guraren ne kadai Allah ya maimaita irin wannan maganar a hadidi Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana waye zai bai wa ubangi subhanahu wataala kikkiawar rance fayudha'ifahu lahu ubangi subhanahu wataala sai ya canza masa ya linka masa linkin balinkin walahu ajrun karim kuma yana da lada abun girmamawa ma'ana Allah zai bashi aljanna al-imam as-sa'di alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin tafsirin sa da yazo akan wannan ayar yace bayan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci yaki da yace waqatilu fi sabilillah mun kare zancen yaki ko to sai Allah subhanahu wata'ala ya karantar da mu da wani aiki mai girma shine ciyarwa saboda yakin nan baya yiwa dole sai an ciyar wato shi la yatimu illa bin nafqati wa badl amwal fi zalika am fi zalika a cikin wannan al'amarin na yaki ba yadda za a yaki ya gabata yayyuwa ba ce sai an sanya dukiya dole sai an ciyar akwai bukatar a samu makamai wasu ba sa da abun hawa wasu ba sa da takubban rikawa wasu ba sa da abinci da za su noma gidansu to in aka ce za a je yaki kuma kowa ya je bar wannan to an samu larura sai Allah subhanahu wataala yayi umarni da da a ciyar a cikin wannan abun sai Allah subhanahu wataala yayi umarni da a ciyar cikin tafarkin sa sannan kuma Allah ya kodaitar da mutane akan shi akan shi yin jihadin da ciyarwa Allah ya kodaitar domin yace man zalladhi ubangi subhanahu wataala yana shila ne kuma ce fayudha'ifahu lahu Allah zai linka masa ma'ana abinda zaka bayar ko abinda zaki bayar wannan abun ba zai je haka nan ba a'a rance ne kike baiwa ubangi subhanahu wataala kuma Allah subhanahu wataala zai masanya maka ko zai masanya miki a wannan gabar ce malaman tafsiri suka tattauna kamar haka menene ake nihi da rance ko kuma menene hukunce hukuncen bashi ko cin rance a musulunci tun Allah ya kawo kalmar rance akwai ashi akwai bukatuwar mu yi tambihi mu lura mu karantar da kawunan mu cewa ga irin hukuncin da musulunci ya dora akan rance ko kuma bashi in zaka ci masu ka ce alqardu huwa daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalah shi abinda ake cewa rance a shari'a ta musulunci shine watan bayar da dukiya da wanda zai yi amfani da su ta hanya nagartacciya sannan kuma in ya ida ya medo kwatan ya medo watan badala musanyin wannan kudin saboda yana da wuya ka ba mutum jika goma misali rance ko bashi tuna duk ma'ana guda ne ko ka ba mutum jika goma bashi ko rance sai kasance in ya tashi mayar maka a ce dole sai sirikin wannan kudin za shi mido maka saboda ai kudi siri siri ne ko to sai yasa aka ce badala ya zaman to zai masanya maka amma kwatankwacin abin da ka ka bashi akwai siri siri ne akwai siri a akwai siri b sannan kuma kowace daga lamba ta akwai jika goma ta demil kaza akwai ta demil kaza to ba dole ba sai an ce ya kawo wannan wanda aka basa wannan zai mayar in haka nan ne ai ba wata fa'ida a cikin a cikin wannan al'amarin sannan kuma suka ce sun miya kardan la'anna al-muqrid yaqta'u juz'an min malihi li yu'tiyahu ila al-muqtarid abinda yasa aka suna masa da al-qard ana cewa al-qard ko al-qird duka ya yana zawwa gun gun malamai suka ce duka ana bi fatahi bi kasri al-fatha al-fa ko bi fatahiha ana iya sanya qafu afwan ko ka ce al-qird al-qird ko kuma al-qard suka ci duka wannan ya halitta dalilin da yasa ake kiransa da alqard saboda wanda zai rantar zai bada rance yana yanke wani abu ne da dukiyarsa sai ya miƙa ma wanda zai amfani da shi shine ma'anar alqard da yaran larabci bi ma'ana alqata'u yankewa to shi yasa aka sanya masa suna da alqata'u to kuma musulunci ya shar'anta ya shar'anta mana yin rance rantacce ne a musulunci abu ne wanda yake jaizi musulunci ya halitta ba laihi ka je ka ciyo bashi ba laihi ka ci bashi amma kuma in zaka ci ka ci zaka bi zaka ci ne dan wata marufa da bukata ba dan kawai haka ba littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam watan sunnuna sunnuna wannan a Qur'ani Allah ya ce man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana a hadisi kuma ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa manzon Allah ya ci bashin wani wani mutum annabi ya ci bashin raƙuminsa wanda bai wuce shekara biyu ba da aka zo kuma mazala ya samu abun sai ya tura wani sahabi ya kai masa ya ce je ya wara cikin dukiyar da aka samu ya je ya biya wani bashin sa da aka zo sai annabin yake cin manzon Allah ai ba wanda yake da shekarun sa ba na duk sun haura shekara biyu sun kai shekara biyar da sama sai annabin Allah ya ce mafi kyakkyawa mafi wanda yafi alkhairi cikin ku shine wanda ya ta in ya tashi mayar da bashi yana kyautatawa sai maza ce ka bashi wannan abun ba laifi kaga ziyada kenan an ƙara masa cikin ba ma kasance sharadin ziyadar ya zamanto in zan ranta in ce to in zan baka bashi amma da sharadi in zaka maido zaka karo kaza wannan shine haramun ne riba ce كل دق كل قرض كل كل قرض جر نفعا فهو حرام duk bashin da ya jayo amfani haramu ne idan aka yi sharadin cewa in zaka maido wa za baka jika 100 amma in zaka maido ka maido jika 105 ko jika 110 wannan haramu ne amma idan ka tashi mayarwa jika 100 aka baka ba dala 100 ko kuma an baka jika 100 ba jika 5 sai ka ji dadi irin abun da aka tufa maka asiri akan wannan suka ce dan ka bar jika 100 ba tare da shi wanda ya baka ba kunyar jira shi wannan ba laihi a musulunci Allah subhanahu wataala ya datar da mu daga littafin Allah ya tabbatar da ana amshe ana rance haka sunnar manzon Allah ta tabbatar haka dukkanin malamai sun yi ijma'i akan ya halitta ba kai rance ko a baka rance ko ka bayar da rance wannan halali ne a musulunci sai hukuncin shi rance a musulunci ne hukuncin sa suka ce huwa mandubun ilayhi fi haqqil muqrid wanda zai bada wanda zai bada rancen mustahabbi ne an so in mutun yazo maka da bukata zaka iya basa kana da halin yin wannan abun ka basa rance ka basa mustahabbi ne ba a ce wajibi dole sai ka bashi a'a mustahabbi ne mubahun an so ne kai wannan abun kuma in kai zaka samu lada gun Allah subhanahu wataala amma shi wanda zai karba kuma idan aka dibi tasa ban suka ce shi kuma wannan abin ya kasance mubahin halal ne ya je ya karba halal ne ka je ka ci bashi shi kuma an so wanda zai bada bashin ya bayar ba tilasta masa a ce dole sai ya bayar ba kamar da aka ce ita zakka dole sai ka bayar a'a shi bashi daban ne ina fatar mun fahimta mustahabbi ne a haƙƙin wanda zai bayar amma mubahi ne halal ne a go wanda zai wanda zai karba da ka babu laihi dan ka zo ka karbi ka karbi bashi ko kuma ka bayar da bashi saboda hadisin da ya gabata da muka karanta sai ba suka ai saboda hadisi kuma har yau suka kawo kafa hujja da dalilin hadisin annabi yake cewa wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi annabin Allah ya ce man nafasa an man nafasa an mu'min qurbatan min qurbi dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurbi yawm al-qiyamah duk wanda ya kureye duk wanda ya yaye wa musulmi ko mai imani wata damuwarsa wani abu da yake damuwar mai imani sai ka yaye masa wannan damuwar kai masa maganin wannan damuwar tasa annabin Allah ce shi kuma Allah zai yaye maka damuwa a ranar tashin alkiyama idan ka yaye wa mukasa ai duk wanda zai zo ya ranta yace yana son ranti a wajenka to abun ta ai ta kai shi bango ne to manzo Allah ce duk wanda ya yaye wa musulmi damuwarsa to Allah subhanahu wataala shi kuma yayi alkawalin zai yaye masa bakin ciki a ranar tashin tashin alkiyama sai manzala ce wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah duk wanda ya sawwaka ma wanda yake cikin tsanani duk wanda ya sawwaka ma wanda tsanani yake yake cikin sa to yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah ba shakka shi ma Allah zai sawwaka masa duniya da alkiyama shi yasa idan kana jagoran mutane ka dinga sassautawa kaka zaman to dictator kake yi ba tsari bane na rayuwa ka dinga sassautawa bayin Allah subhanahu wataala ba a san tsanantawa domin Allah da ya halice su ma bai tsananta musu ba a rayuwa daga kai kakka zamanto dalilin tsanantawa wa'annan mutanen ana buƙatar ka zamanto mai sassautawa amma kada kai sako-sako cikin abin da Allah ya dora akan ka nami na wajibi manzala ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawa yana cikin taimaka ma dan uwansa har in zaka dinga ka gudunmuwa taimako wa dan uwanka musulmi to Allah ba zai gushe ba yana taimake ka a rayuwa duniya da alkiyama kaga wannan hadisi da al-Imam Muslim ya fitar da shi yana karantar da mu ashe shi hukuncin cin bashi ko bai da bashi abane wanda ana buƙatar lada ma zaka samu saboda ai galiban mutun yana cin bashi ne idan shiga cikin ya shiga cikin wata darura in ya shiga cikin wata matsala sai ya zo ya yaranta ya ranci wannan bashin Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai kuma menene hikimar sanya bashi halitta bashi a musulunci me yasa Allah ya halitta cin bashi a musulunci wanda suka ce daga cikin hikimomi wanda ubai subhanahu wataala ya bayyana wa dan annabi Adam za a iya fahimta kuma akwai abin da shi Allah ya bar maka sani cewa cikin cin bashi ko bayar da bashi idan ka bayar wanda kana bayar da bashi to kamar ana tabbatar da abinda Allah subhanahu wataala ya so ne na taimakekeniya akan aikin alkhairi wa tsakanin musulmi ma'ana cikin harakar amsar bashi da biyan bashi akwai akwai wani taimakekeniya tsakanin tsakanin musulmi da musulmi mutum yana cikin halin larura iyalinsa ba ta da lafiya an kwantar da ita asibiti yana ma'aikaci da albashi kuma yanzu ta kai in ba watan yayi ba za a ba sa kuɗi ba sai yanzu karanta masa dan ya je ya biya wannan bukatar aiko kaga kayi abun a zo a gani a rayuwa ko wannan abun da kai yana daga cikin abun da ake cewa taimakekeniya kuma amma idan Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ku yi taimakakeniya ku taimaka wa junanku akan abin da yake biyayya wa Allah subhanahu wataala da kuma abin da yake da'a ne da Allah subhanahu wataala daga cikin bada bashi akwai tabbatar da abin da Allah yake da bukata tsakanin masu imani shine samun ɗan uwantaka duk wanda ka shiga matsala malam Jabir duk wanda zai shiga matsala yazo gunka ka ka ranta masa wallahi ba zai ta umantawa da kai ba ba zai taɓa mantawa ba da alkhairin da kai masa a rayuwa a kuma wannan zai sanya ya je na ƙaunarka a duniya da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ai da mun amfanin ya bai wasu kuɗi kenan ko ilyattakhidha ba'dukum ba'dan sikhriyan ai wannan shine amfanin Allah ya bai wasu kuɗi da da Allah ya ga dama sai Allah ya kowa mai kuɗi amma ba za duniya ba za ta yi daɗi ba Allah yana son ya ga wani ya zo rance gurka ka ba sa akwai daɗi a wannan sai ya rubuta maka ya rubuta maka lada daga cikin hikima ta halittar da cin bashi a musulunci shine akwai tamtinu rawabitul ukhuwata bainahum akwai kullu zumunta da uwantaka tsakanin mutane a lokacin da mutum zai zo ya ga maka buƙatar ka ya ga maka buƙatar sa afwan ya zo ya ga maka buƙatar sa lawur da yake ciki ka dauki kudin ka ba sa wannan yana sanya ku zaman to ɗan uwan ɗan uwa a rayuwa zaka ji kana son sa yana son ka musamman ma idan ya doki alƙawarin cewa zai kawo kuɗin rana kaza kuma ya kawo to zaka ji dadin kuma shi ma zai ji dadi kaga an samu ɗan uwantaka kuma daman musulunci yana kiran mu ne dai mu zamanto ɗan uwa ɗan uwa mu zamanto uwa guda uba guda wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kuma innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum kaga masu imani ɗan uwa ne ashe dukiyarka bata da amfani dan uwa mai tarin albarka matukar dan uwanka zai shiga cikin damuwa yazo neman rance kuma kasancewa yana da hanyar da zai iya baka wannan abun ka kasa basa bakai bakai bakai biwaci ba a rayuwa baka kyauta ba wallahi Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan kuma abu na uku daga cikin hikima ta bayar da bashi shine akwai almusara'atu ila tafrij qurubihim akwai gaggawa da gangantu wajen wajen yaye wa ‘yan uwa damuwa wannan abu ne wanda Allah yana so kuma mun karanta hadis cewa duk wanda ya yaye wani damuwa to shi ma Allah zai yaye masa damuwa duniya da da alkiyama daga cikin bada bashi akwai akwai yaye damuwa tsakanin ‘yan uwa wannan abu ne wanda Allah subhanahu wataala yana yana kaunar wannan abun Allah yana jin daɗin ya ga musulmi na taimaka ɗan uwansa musulmi shi yasa manzon Allah yake cewa al-muslim akhul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne yace la yadhlimuhu kada ya zalunce sa wala yakhdhiluhu kada ya walakantar da shi yace bi hasbi imri'in min ash-sharri an yahqida akahu al-muslim kullu al-muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu yace ya isa da mutu abun sharri da mutum a ce kana kyamar dan uwanka musulmi yace dukkanin musulmi da musulmi haramun ne ya watan ya zubda jininsa haramun ne ya ci dukiyarsa ba tare da haƙƙinsa ba saninsa ba kuma haramun ne ya zubda watan watan ya ci mutuncinsa annabi ya ce almuslimu lilmuslim kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da musulmi da musulmi kamar bulo ne kamar birgi ne sashi su yana karfafa sashi sashin su yana karfa kuma haka Allah ya faɗa a tauba wal mu'minu wal mu'minatu ba'duhum min ba'din masu imani maza da mata sashen su suna tausayawa suna taimaka ma junansu da wannan sifar ce Allah ya rere sahabban annabi Muhammad yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli yace wa kafa billahi shahida muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum kaga Allah ce ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum suna tsananta wa kafirai amma masu tausaya wa junansu ne suna tausayin junansu a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya siffantar da mu da wannan sifa arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi Allah na tausaya musu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wa bayin Allah da suke cikin ƙasa sai wanda yake cikin sama Allah subhanahu wataala ya tausaya muku a rayuwa ubangi subhanahu wataala ya tausaya mana baki daya haka wannan shine hikimar bayar da bashi to sai rukunnan bashi bashi da rukunne guda uku wanda bai dace ba a bayar da bashi sai ya cika rukunne guda uku duk bashin da za a bayar akwai rukuni guda uku kuma aka ce ar-ruknu huwa ma la yasihu shay'un illa bihi abinda bai yi sai da shi abu na farin as-sigha dole sai an samu siga shine al-ijab wal qabul al-ijab wal qabul da bayarwa da karba cewa da rantamin kaza warantamin kaza zuwa lokaci kaza wannan shine kaka kana nema sannan kuma ya karba maka cewa zan baka bashin ko na baka bashin zuwa lokaci kaza to ana buƙatar wannan ina fatar mun fahimta zaka dole sai an samu al-ijab ta hanyar in mutum bai tambaya ba ai zaka bashi ba dole sai mutum ya in mutum ya tambaya abu nabi al-aqidat masu kulla wannan yarjejeniyar ana buƙatar masu kulla wannan yarjejeniyar su kuma su shahi mutum biyu da al-muqrid da al-muqtarid da wanda ke bada bashin da wanda za a biyo bashi dole sai an samu wanda za a ba bashi kuma sai an samu wanda zai bayarwa wannan sharadi ne kanka je ka bada bashin ka iska a'a baka san wa ka baiwa ba dole akwai bukatar ka san waye zaka baiwa bashi kuma shi wanda zai bayar da wanda zai karba akwai sharadi kuma har yawa akan su dole su cika sharuda guda uku a wani fara su zamanto watan eh su zamanto masu hankali idan dai ya zamanto mai hankali dai mahaukaci bi halitta mahaukaci bi halitta ba da bashi misali wanda zai bada bashin mai hankali ne sai mahaukaci ya zo neman bashin kunka ayin ka bayar ka bayar a iska wannan sharadi ya kasance shi wanda zai karbi bashi shi ma mai miye ne hankali ne ina fatan mun fahimta sannan haka shi ma wanda idan idan mutun ya ga a ce wani ne yana da kudi sai Allah ya jarrabe shi da hauka sai ka zo ka ka ce ya baka bashi ai bashin da yi ba saboda bai da hankali dole sai ya kasance shi ma mai hankali ne ina fatan mun fahimta wannan wannan wasu daga cikin ɗin uwa suna zalunci kwarai sai ga mutun Allah ya bashi dukiya kuma sai jarraba ta gushin hankali ta zo masa sai ga ɗan uwa suna kamawar dukiyar ai mun ranta wanda ba a rance haka nan dole sai ya kasance shi shine wato da kansa ko kuma ya zama to wali sai mai juya masa da da wannan dukiyar sannan abu na biyu shi abu na na biyu shine albulu balaga dole sai ya kasance wanda za a ba bashi da wanda zai karbi bashi dukkanin sun balaga da za a ce wannan yaron maraye ne baban sa ya ba masa dukiya miliyuka to bai halitta ka kai kai masa kai rance gunsa dan wayo za ka yi masa eh kaga Allah yana kare musulunci da kare haƙin kowanne sai aka ce a'a dole sai ya zama to baligi ya mallaki hankalin kansa bai halitta ka ba karamin yaro bashi bai halitta illa Allah bai kasance in ba aiko sa akai ba shi ma na ai akwai bukatar akwai bukatar a samu magabata a ciki shi wanda zai aiko sai ce ni in na aiko zan turo a karba min kaza bashi to wannan ya halitta duk wanda ya turo ka baiwa shi ya karba amma karamin yaro yazo ya ce maka a bani kaza to bi dace ba a bada bashi haka in ka bayar in aka zo wajen alƙali ma ba a yi ba hukunci akai in shi in ya karba ya kashe shikenan kawai an kare ba ba wanda zan sai ya mido su ai ba za a tura shi gidan kwasa ba ko sannan kuma na uku na uku shine al-ikhtiyar ya kasance shi wanda zai bayar da bashi da wanda za a ba bashi su suka zabi hakan da kansu ma'ana shine cikin zabin garin damarsa zai iya bayar da bashi ko kuma shine cikin bukata ta rayuwarsa yazo ya nemi bashi sai abu na ƙarshe shine ahliyatut tabarru ya kasance shi wanda zai bada bashi wannan shar'in nashi ne kadai ya kasance shi wanda zai bada bashi ya cancanta da ya bayar dukiyar da zai doka ya bar tashi ce ba ta wani bace saboda dukiyar wani baya da iko a akanta in zai bayar ma dole sai ya zamanto ya cancanta da wannan dukiyar ma'ana dukiyarsa ce misali sai zamanto kai ne alhaji ya rasu sai ka aure matarsa tana da yara sai aka sanya ka akan dukiyar ɗiyan kana juyawa eh to in wani ya zo rancen bashi dole sai ka kuma gunta dole sai ka saboda dukiyar ba ba ta ka bace dole sai ka koma sai ka koma gunta kuma ka san wani yana faruwa da yawa alhaji ya mutu ka aure matarsa ko wani ki ba mu labari wani dan uwa da wani abu da ya faru wani mai kuɗi ne yana Allah ya bashi kuɗi cikin garin in aka tashi ambata masu kuɗi ana sanya da shi amma malam jabir matsalarsa bai ci da kudinsa bai more kudin kankamu ne baya ba wanda yake ba wanda ke amfana da kuɗin ranar ya zo sayan kilon nama wajen mai nama mahauci sai aka ta rikicin kilon nama a rage masa ai a rage a rage to sai wani ya zo da mota sai ya tsaya sai mahaucin ya bar alhaji sai ya je wajen wancan sai tambaye shi akwai rago sai ce kware da gaske da rashe ya ce a sa rago bayan mota ya buɗe mota aka sa rago sai aka zo aka fara ciniki nawa ne kuɗin sai ya faɗa masa sai ya kilga ya basa to shi alhajin mai kuɗi ne ka san mai kuɗi shi ya san mai kuɗi to bai san shi ba sai ke tambayar mai mahauci wancan waye sai ce kasan alhaji wane sai ya ce Allahu akbar Allah ya ci kansa ya ce ai dole ba shi ne da yan rasu ne matarsa ta aure yanzu kullum sai an jira mu sai ya ce wa mahauci ni ba a sami rago bayan ya ce ni ba a sa rago bayan mota eh ya zo gida aisha suka tambaya alhaji idan aka yi walima idan aka yi walima ya ce wallahi da a ci min gwara in ci ba kaina da a ci masa da a ci masa gwara ya ci ba kansa kuma bai da lagi aiko wallahi musta'an Allah ya taimake mu to da aka irin wannan in ka aure hajiya to in za ka ba da bashi dole sai an koma sai in ta baka mulkiya ta mutlaka ta ce ka sarrafa dukiyar a iyaye da ka ganta to wannan ba laifi sai sharadi na uku ko rukuni na uku shine al-maqudu alayhi abinda za a kulla yanzu shi na kansa abinda za a bayar da bashi me za a bayar da bashin sa eh mal suka ce huwa al-mal al-muqtarib shine kudin da ake rantawa to shin bancin kudi ya halitta a ranci wani abu bancin kudi malamai sun yi sabani akan wannan cewa bancin kudi za a iya rantan wani abu wasu na gani in ba kudi ba abin da ake iya rantawa ko kuma abin da yake suka ce in ba musamman al-imam Abu Hanifa yace yasihhu al-qarru fil mithli abinda ake iya kwatantawa shi ake iya ake iya cin ramcansa ko bashinsa ma'ana in kilo ne a iya auna kilo ka aure ka zo ka aro ko ka an baka bashin kilo guda na shinkafa to in zaka mayar sai ka mai da kilo guda na shinkafa kaga misli kenan ko alkama ka mai da alkama ko buhu ka mai da buhu amma abinda duk yace duk abinda ba iya kwatanta shi duk abinda ba iya kwatanta yace yace ba a yi ba da bashinsa saboda in za ka mayar ba san ya za ka mayar da shi ba ina ba ta mun faɗi misali yace kamar dabba kaga dole akwai buƙatar sai an san yauninta da girmanta da wacece duk wannan abubuwa ne wanda an dauko aiki a nan sai yace a imamu abu da yana ganin shi a wannan abun babu bashi a ciki amma dai jamhurikin malamai sun masa raddi suka ce duk abun da ake ake iya saya ake iya saye da kuɗi to ana ba da bashinsa duk abun da kuɗi ke sayowa to za a iya bayar da bashinsa muka ce balaghi ya zamanto abinda ake auna da sakeli ne ko da metir ko makamanci ko litir duka za a iya karbo bashi sa kuma in za ka mayar to ka mai da misalin sa kwatankwacin sa to tambaya anan an ce abinda ka karbo shi za ka mayar to sai ka zo wajen mai shago sai ka ce ya baka buhun shinkafa sai baya shi buhun shinkafa yanzu in za ka mai da buhun shinkafa za ka mai da masa eh kudin shinkafar za ka mayar masa duk da wasu malami suka ce shinkafar amma in aka yarjejeniya tunda kana sai agosa za ka mayar masa da da kwatankwacin kudin ne da abun yake wallahu ta'ala a'lam wa ajal Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai kuma bangare na gaba shine sharadi shin ya halitta idan za a zo cin rance a sanya lokacin da za a biya a sa ga lokaci wani lokaci shi wanda zai bayar cewa ne yau lokaci zaka kawo dukiyar shin ya wannan magana take a musulunci malamai sun yi sabani akan wannan zancen na cewa a sanya sharadi na lokaci a kauli guda biyu kaulin fada shine kaulin jamhur jamhur kin malamai sun tafi akan cewa la yajuzul ajla fihi walil muqta walil muqrid an yutaliba bi badlil qard mata sha'a mata sha'a suka ce la yajuzul ajl bai kamata ba dan zaka ba da bashi ka sanya wa mutum lokaci ka ce sati mai zauwa ka kawo a gumjin hurkin malumai suka ce sannan kuma shi wanda ya ba da bashi to shi da dama cikakkiyar mulki da iko a lokacin da ya ga dama ya tambaye dukiyarsa wannan jamhurkin malumai sai dai kuma al'imamu malik ya bar masa da raddi kuma ya tafi akan tashi fa'inta wadda ita ce shi ne ƙaunin raji cewa a'a idan za a bayar da bashi to akwai buƙatar a ayyana lokaci wani rantarin miliyan guda nan da sati biyu sati a sa rana a rubu rana za a sanya rana nawa da wata to ku rubuta yace dalili ubangiji yana faɗa a alqur'ani yace ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajlin musamman faktubuhu Allah yace idan kuka tashi kullun yarjejina ta kasuwanci zuwa ga wani lokaci kaga ila ajlin musamma zuwa ga wani lokaci na da na musamman da aka kebance Allah yace faktubuhu ku rubuta kuma in za a rubuta bashin kowa rubuta yake kai ka rubuta shi shi rubuta eh kai ka rubuta kai wanda ka karba ka rubuta cewa na ci bashi a gunwa ne shi ma da ya karba ya baka ya rubuta wani ya ci bashin kaza a guna wannan ya sanya idan ba Allah ya sanya mutum da jin tsoron Allah ba wanda ke biyar ka bashi ya rasu wasu galiban ba su maidowa galiban ba su maidowa wani abu ya taɓa faruwa a nan gare wajen kin ɗan kasuwa Allah ya masa rasuwa malam da aka dibo kayye shi aka ga a kowa ne ana biya ta sai aka kira shi wani fa ana biyar ka kaza yace ai ya maida kuma gashi ana rubuce a ƙarshen dai dole dan dakon yace wani kari tsoron Allah yace kakin alhaji ya kwanta ranar da bai fito shago ba daga nan ba a wayi gari da shi ba ranar ni na kai maka kaya ko ba zan ce kuje da ka ba sa sai kuma ka maka mi to akwai buƙatar kai ka rubuta shi shi rubuta eh ana Allah ne tunda Allah ya ce a rubuta kasa dan annabi adam game da kuɗi wa innahu li hubbil khairi la shadid inji Allah dan adam game da kuɗi yana da ubbayan son kuɗi ne inji Allah kasa ai wala yunabbiuka mislu khabir Allah ya fika sanin mutum amma sai Allah ya ce dan adam game da kuɗi mai tsananin soyayya ce gare su don haka sannan kuma ya kawo hadisin annabi yake cewa almuslimuna ala shurutihim musulmi suna akan sharuɗansu duk sharuɗin da ka kulla akan sa to shi za a cika akai ka cika sharadi cewa zan kawo kudin rana kaza in ya yarda ya amince sai a rubuta rana kaza zan biyo masa kudi ina fatar mun fa'inta to kai kuma idan aka baka zuwa rana kaza to ka ji tsoron Allah kai kokari ka mido wannan kudi eh idan kuma abun bai samu ba to sai ka zo ka ce masa wani mun yi alfi da kai rana kaza kan ga lokacin ya taho amma wallahi abun bai samu ba a daga min kafa ina fatar mun fa'inta ya halitta a wannan a musulunci amma kuma shi kuma ya ƙara maka ce to tunda an ƙara sati to na ƙara maka kaza wannan haramun ne shi wannan a musulunci ƙari haramun ne daga musulunci ya tsoratar ƙware da gaske akan mutum ya rike bashin mutane musulunci ya tsoratar akan wannan abun wata rana al-Imam Ahmad ya rawaito hadisi cewa wani mutum ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an akhihi mata cewa dan uwansa wansa ne ko kanansa ya rasu amma wa alaihi daynun ana biya sa bashi anansa dan uwansa ne ya rasu amma akwai bashi a wuyansa sai manzon Allah ya ce fa huwa mahbusun bidainihi faqad anhu yace yanzu haka yana cin an daure sa akan bashin da ake biyar sa da haka yi kokari ka biye wannan bashin sai a walwale sa yi kokari ka biye wannan bashin haka al-imam al-imam muslim idan mun manta ba ya kawo hadisi daga hadisi daga abul qatada wanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi hadisin Jabir afwan hadisin Jabir dan Abdullah an zo da wata gawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam aka ce manzon Allah ya ba ya mata sallah an nemi da annabi ma wannan gawar sallar gawa fa kala sai annabi Allah ya ce a alaihi dainun shin ana biye shi bashi qalu na am suka ce eh annabin Allah ana biye shi bashi dinara ne dinari biyu kadai ake biyarsa fa kala sai manzon Allah ya ce sallu ala sahibikum bazan yi ba kuwa dan uwanku sallah sai Abu Qatada al-Ansari ya ce ya annabin Allah na doki bashin sa a kaina ni zan biya sai manzon Allah yazo ya bashi sallah je kaga cin bashi ka zo ka nuke ka zauna ana biye ka bashi to ba alkhairi bane mun tawo ga wata gari da arama wajen wani wa'azi sai wani alaji ke ce malan dan Allah a dinga wa'azin a dinga biyan bashi kamar alaji ke ce dan Allah wala a dinga wa'azin a dinga biyan bashi mutane suka ce ba sa son su biya kaga wannan musiba ce daka in ka ci bashi to kai kokari ka ka biye wannan ka biye wannan bashin Allah subhanahu wataala ya datar da mu al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man akhadha amwalan nasi yurid adaaha adda Allahu an duk wanda ya kabi dukiyar mutane ta hanyar bashi da niyyar ya biya da niyyar ya biya to Allah zai biya masa idan ka karbi ma'ana ai Allah zai hore maka abun biya idan mutun ya karbi bashi ka san wasu da niyya bi suke zawwa musamman ma 'yan kasuwa zai zo ya amsa nan in ya samu kawai sai shi fece kuma ya sake ya sake wurin amsar kaya wannan kuskure ne annabi ce duk wanda ya karbi bashi da niyyar zai biya to Allah subhanahu wataala zai yassare masa abin da zai biya duk wanda ya ci bashi da nizimmar zai biya to Allah zai taimake su akan ya biya ya biya wannan bashin wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah kuma duk wanda ya karbi bashi yana son ya lalata wannan abun ba da niyyar kwarai ba to Allah ba zai taimake su akan biya ba zaka in zaka karba to ka karba da niyyata da niyyata ta kirki haka a hadisin ibnu majah wanda al-imam albani ya inganta hadisin annabin Allah ya ce man faraqa ruhal jasada wa huwa bari'un min salatin dahril janna duk wanda rayuwarsa numfashin sai rago da gangar jikinsa kuma yake binta ya barranta daga ababe guda uku to annabin Allah ce zai shiga aljanna duk wanda jikinsa numfashi aka zare jikinsa da numfashi aka share numfashinsa a jikinsa ya barranta ba shi ba ababe guda uku manzon Allah ce ya shiga aljanna sai annabin Allah yake cewa minal kibari duk wanda ya barranta da girman kai babu girman kai a zuciyarsa sannan wal hulul kuma ba cin dukiyar mutane babu ba bakere da dukiyar mutane bai sama da fadi da kudin al'umma wannan kaga galiban shugabanni ne da wanda ake bai wa tirezure tirezure su suke da wannan matsalar a ce ga teje an bashi dukiya kuma sai a rasa ya aka ce za a yi bilan kuma abin ya zama toji dali sai abin ya zama toji dali to cin dukiyar mutane na sanya mutum Allah ya haranta masa aljanna sai manzo Allah ya ce waddain da kuma bashi da bashi duk wanda ya rasu ba a biyarsa bashi to manzo Allah ce zai shiga aljanna inda ya mutu da da imani Allah subhanahu wataala ya datar da mu hadisi na karshe a wannan bangaren shi da hadisin al-Imam Tirmidhi wannan muna karantowa ne dan mutane su dinga kokarin biyan bashi eh kanka zauna ka ci dukiyar mutane kana jiran kamar sai a ce an yahi ma kuma kana da halin biya muna zan ce in mutum na da hali na nabiya in baka da halin biya to Allah subhanahu wataala ya sani nabin Allah ke cewa man nafsul mu'min mu'alliqatun bidainihi hatta yuqda anhu rayuwar mai imani idan ya mutu Allah subhanahu wataala yana rataya ta ana ana rataya ta da wannan bashin ana daure ta ai mata a daure ta da bibiye ta da wannan bashin sai an biya mata wannan bashin ashe ƴan uwa idan zaka ci bashi to ka ci bashi da nizammar biya kuma in Allah ya hore maka ka biya wannan abin da da Allah subhanahu wataala ya kaddara aka baka bashinsa in kuma karatu Allah ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ad'afan katira Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace lokacin da wannan ayar ta sauka man zallazi yuqridu Allah qardan hasana akwai wani sahabi da ake cewa Abu Dahda sunansa Abu Dahda sai yace ya Rasulullah aw inna Allah ta'ala yuridu minna al-qard annabin Allah yanzu Allah madaukakin sarki da kansa yake son mu bashi bashi alhali kuma shi Allah shine yake da arziki taskata kwarai za ta masa kwarai da gaske saboda Allah yana son ku shiga ku shiga aljanna annabi ce qala na'am yace eh ya aba dahda fa qala arini yadaka sai ce ya manzo Allah ba ni hannunka ya annabin Allah ba ni hannunka injiwa inji abu dahda yace ya annabin Allah ba ni hannunka nabi sai ya mika masa sai ya mika masa hannunsa fa qala sai yace inni aqaratu Allah ha'itan fihi 600 dakhala yace annabin Allah ka zaman to sheda daga yau kan na baiwa Allah rancen gona ta jardanki na akwai ice 600 na dabino a cikin ta yace na baiwa Allah rancen ta sai manzon Allah yace Allah shi maka albarka sai wannan bawon Allah ya tashi ya tafi yana tahiya zuwa wannan gonar matarsa tana can gona da diyansa daga bakin gonar sai ce ya ummi haid ya ummi dahda ya ke mahaifiyar dahda yace ki fito akhriji ki fito daga cikin wannan gonar faqad aqaratu Allah rabbi faqad aqaratu rabbi azza wa jalla haitan fihi 600 nakhala yace ki zaman to shela ke ma wannan gonar tawo da kike ciki na baiwa Allah rancanta akwai ice 300 ai 602 a ciki gaba daya na baiwa Allah subhanahu wataala rancen wannan gonar haka ummu da hada ta hito ta cika ka dace wallahi da irin wannan wannan sadaukarwar da kai yaranta da ke cikin gonar suna cin dabino sai ta sanya ta fiddo wannan dabino dan yanzu ba nasu bane an baiwa Allah rancensa ta jayo su tufafin su akwai da birin ta karkade ta fitar da su kuma manzon Allah ya ce Allah ya ba su aljanna kaga wannan kenan wannan kenan sadaukarwa suna sahabbai kenan suna kokari su dace da ni da aljannar Allah subhanahu wataala ibnu arab alaihi rahmatullahi ke cewa lokacin da wannan ayar ta sauka ubangi subhanahu wataala ya kasa mutane a kashi guda uku bayan sabkar wannan ayar mutane sun kashi kashi nawa kashi uku rashi na farin su ne ƙazammai waɗanda suke ƙazammai ba suka faɗi magana wadda ke mummunar magana suka ce inna rabba muhammadin muhtaj faqirun ilaina suka ce ai ubangijin muhammad muhtajin mabukaci ne wai cewa da Allah mabukaci ne har Allah yana cewa a bashi rance ashe talaka ne in ba talaka ba ke zuwa neman rance suka ce da haka idan aka kwatanta da abinda muke da shi Allah talaka ne hasha lillah wa nahnu aghniya mu mu ne mawadata wannan fa abin suka fada su ne jahilai daga cikin su to sai Allah subhanahu wataala ya maida musu raddi Allah ce laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ce laqad tabbas sami'a Allahu ubangiji yaji qawlal ladina qalu zancan wayanda suka ce inna Allaha faqirun wai Allah talaka ne wa nahnu aghniya mu mu ne ke da kuɗi kaga wannan sinfi na farin kenan ko sai sinfi na biyu wani suka ji wannan ayar da Allah ya ce man zallabi yuqridullaha qardan hasana malam umar sai suka zamanto ba su da aiki sai mako sai suka rike bakin aljihu su ba su hiddowa suka zamanto ba wani aiki da suke yi na alkhairi da wannan dukiyar sun rike ba abin da ya kara musu sai sai rewa kusan annabi ya tsoratar da mu akan akan rewa yace ku nisanci rewa domin riyewa ta halakar da mutanen da suka suka gabace ku ba a san mutum ya zama tomari wace ba siffa bace me me kyawu Allah ya wanye ya samu wanye lafiya da haka malike tuwa sun wannan kashi sai suka zama to ba sa ba sa taimakawa suka zama to bukhala bukhala suka zama to masu rewa a cikin al'umma sai kismi na uku shine wannan lokacin suka ji wannan ayar sai suka ƙara kuzari suka yi gangantu wajen taimakawa dukiyar da Allah subhanahu wataala ya ba su daga cikin mun kawo kissa Abu Darda Abu Dahda ko to ga wasu sahabbai kuma eh sune eh mutanen abun nan Banu Najjar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin garin Madina to manzon Allah sallallahu taguwarsa ai ta zo wani huri ta zakwanta ko aka ce za a gina masallaci za a gina masallaci wannan hurin na Banu Najjar ne wannan Banu Najjar annabin Allah ku ji abin da ya faɗa musu manzo Allah yace da su ya bani najjar saminuni bihaitikum ku samin kudi ko nawa ne na biya saboda gonar ku zamu masallaci a cikin ta gonar ta ku muna da bukatar ta ku gaya mana kudin ta zamu fansa mu je mu yi aikin Allah mu gina masallaci a ciki sai suka hadu gaba da suka ce manzon Allah la natalibu thamnahu illa ila Allah nabin Allah mu kan kudin gonar mun bayar da mun sayar da gonar amma ba kai bane zaka ba mu kudin Allah subhanahu wataala shi muke jiran ya ba mu kudin idan koma ina kenan sai an je kiyama wannan wannan banu najjar banu najjar kenan sun sadaukar da da gonar su sai kuma Abubakar ne Siddiq da da Umar dan Khattab Allah ya kara musu yarda hadisin Abu Dawud da ya fita a cikin sunan nasa hadisin Zaid dan Aslam daga babansa yake naji Umar dan Khattab yana cewa amarna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa yace manzon Allah ya umarce mu mu yi sadaka ta karanto wannan ayar manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasana sai abun ya dace fa wafaqa zalika malani indi sai aka dace lokacin da annabi yace mu yi sadaka akwai wasu kudi a guna injiwa inji Umar dan Khattab wanda annabi yace baya hada hanya da da iblis Umar dan Khattab ai ba karami ana zancan mazaje eh in ana zancan mazaje a ran aka zanto su Umar dan Khattab ai an tare su ne sahun gaba eh su ne sahun gaba yace to fa wafaqa zalika malan indi sai ya dace ina da wasu kudi a guna fa qultu sirati al yawma asbiqu ababakar yace yau kan Allah ya sa na sami ta samu ga sassa masa har da zuma eh yace zan gabaci abubakar wajen aikin alkhairi sai Abu Umar yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsa yazo da rabin dukiyar kudin ka badai sai ya raba kace miliyan 10 misali sai ya raba biyu sai ya kawo manzon Allah miliyan 5 rabin dukiyar sai yazo da su sai manzon Allah ya ce wa Umar Umar dan Khattab ma abqaita li ahlika bi kabaro ma iyalinka ya kai Umar sai ya ce mislahu ya ce ya annabin Allah na baro kwatankwacin sa rabin irin abin da na kawo irin shi na baro a gidana to ana nan sai ga ababakar ne siddiq siddiqul umma radiyallahu ta'ala anhu wa arda sai yazo shi kuma da yazo sai duk abin da ya mallaka a ran duk abin da yake da shi sai yazo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa ma abqaita li ahlika ya ababakar abubakar ni kabaro ma iyalinka yace abqaitu lahumullah wa rasulah yace na baro Allah da manzo a gida ba wani zancen aburo wani abu wai ayi buloke ina ba zance yace gaba ne na kawo dukiyar domin ayi ayi aikin Allah subhanahu wataala ha antum haula'i tud'auna litufiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا تكونوا أمثالهم ثم لا يكونوا أمثالكم Allah ce ku kin nan ga ku ne ake ta kira ku ku ciyar ku bayar da duke ku aikin Allah amma Allah ce daga cikin ku akwai mare mata wani fa yahi karhin miliyan 10 amma in ya tashi sarka ga ya dauko dala 100 dan renin hankali dala 100 haba alhaji Allah ya sau in ba da 100 ake bada kana zaman tuwa mai kudi wanda ya baka shine yace ka bashi zai mayar maka ka iya bada ka ba kaya bashi a kai sati aka maka kudi ko wata aka maka kudi amma baka iya baiwa Allah ka tarbi da su a lahira Allah ya datar da mu don haka Umar yake cewa to tun daga ran san cewa wallahi ba zai wuce ba zan wuce Abubakar Siddiq radiyallahu anhu arda mu je da Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda wanda mala'iku suke jin kumiyarsa ka san Usman shine wanda mala'iku suke suke jin kumiyarsa wata rana Umar da Abubakar su zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah yana zaune Abubakar ya shigo da Umar ya shigo mata su suka natsu asan har tsoron Umar mata suna jin tsoron sa annan gidan annabi ma suna jin tsoron sa da Usman zai shigo sai manzon Allah ya gyara zaman sa sai annabi saboda ya ji kafar wandan sa bayan an wace sai Aisha ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya shigo baka canza zaman ka ba Umar ya shigo baka canza zaman ka ba dan me sai da Umar Usman ya shigo yace wata ala astahi mimman tastahi bil malaika ashe ba zan ji kunya wanda mala'iku ke jin kunyarsa ba yace wallahi usman dan afadi mala'iku ma suna jin kunyarsa mala'iku suna jin kunyarsa to manzon Allah yake faɗa a hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo da al-Imam Muslim annabin Allah yake cewa man yahqiru bi'ra ruma falahu al-janna rijiya ce ke da kwai bi'ru ruma a garin wadda rijiyar ta mutum guda ce ta bayahudi ba wasu ruwa masu dadi a garin manzon Allah ya ce waye zai sayar muna zai saye bi'in ruma Allah ya bashi aljanna Usman dan Affan kasa kwana yayi ya kai gabas ya kai yamma yana tsoron kafin gari ya waye wani ya masa ta bai da rago cikin daren nan ya dago kudi ya hito wajen mai ita ya kunkasa masa yace waye yace Usman ne dan Affan lahiya yace nazo mu ci biki cikin dare yace wannan cinikin ba mai wasa bane aljanna fa ake zance aljanna ce fa Allah ke zance kuma mu kwana ga aljanna ina gani yace me bukatar ka yace rija ka nake son ka sayar min yace bazan sayar ba yace na sayi dubu kaza yace ke bazan sayar ba in yace bazai sayar sai ya ƙara kuɗi in yace bazai sayar ba ya ƙara sai da aka sanya ma arne kuɗi na hita hankali daga kuɗi azan naira sai ba musiba ce alan da ya ganta sai ya rikice yace zan sayar maka amma da sharadi yace me sharadinka yace zan baka rabin rijiya yace ya ake raba da rabin rijiya yace yau nawa gobe naka yau nawa gobe naka yace ya yarda da safe yazo cin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rijiyar ka an kare duk mai bukatar ruwa yaje fi sabilillah ya sha amma da sharadi in ka dibo ka dibo na kwana bi don yau take nawa gobe ba tawo bace to sahabbai sai suka zama to duk wanda zai dauka ruwa sai dauko na kwana bi ba wanda zai yarda ya sai rijiyar sai ga arne bai samu ciniki sai lallabo Usman dan Affan a sai da mai rija ce bai da bukata wannan mata wadatar bayani nabi jeshu usra lokacin za a tafi yakin tabuka annabin Allah ya ce wa zai shirya jeshul usra kuma zan ba Allah zai bashi aljanna Usman dan Affan kasa kwana yayi shi ma a wannan daren malam Jabir sai ga Usman dan Affan ya sai raqumi 950 raqumi 950 ya dauki sharjikin su raqumi 950 da kuma doki 50 dubu kenan yace ya bayar kuma dukkanin raƙuman nan duk wanda zai hawa sama shi an ɗauki larurar gidansa sai kaje yaki ka dawo sai kaje yaki ka dawo bukatar gidanka baka da ita abinda zaka ci wajen yaki yace akai ne sannan kuma abinda wannan raƙumin ko doki zai ci shi ma akai ne annabi ce ma barra usman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abinda zashi usman a yanzu ba zai taba imani sai wallahi sai ya mutu da imani duk abinda zashi wannan Usman dan Affan kenan ko jama'a wannan irin tarihi suna da yawa in aka ce a taimaka in ka san zaka zaka iya to malam sa hannunka aljuka bayar wallahi ba ka taba ba Allah rance ba kai ka fado a cikin al'amarin shine Allah yake cewa a cikin ayar manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ad'afan ad'afan kathira suka ce wannan ayar manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasana ai Allah yana kudaitar da mutane ne akan sadaka da kuma ciyarwa cikin akan tafarkin Allah subhanahu wataala ta hanyar a ce da talakawa da miskinai a yalwata musu amma sai Allah ya istimali yayi kinayar yace a bashi shi shi Allah amma kuma suka ce ba Allah ba za a baiwa a'a mabukata ne Allah yake nihi a basu sai dai wancan kaulin duka za a yi hada biyu a baiwa mabukatan kuma a taimaka ma addinin Allah subhanahu wataala sai Allah ce qardan hasana ta bashi mai kyau kyakkyawa hasna sifa ce hasnan sifa ce eh hasnan sifa ce masu suka ce me ma'anar hasna suka ce ai muhtasabun tayyibatun bihi nafsu abunda ka nemo ta hanyar halal abunda ka nemo in ma zaka bayar da sadaka to ka bayar da abunda ka nemo ta hanyar ta hanyar halal kada ka kuskura ka dauko ka baiwa Allah abunda yake haramun domin inna Allah tayyibun la yaqbalu illa illa tayyiba daga kaka je ka ciyo kudin kale kale ka gidan masallaci wallahi baka da lada ka jigile kucin kale kale kayo sata ka tayi maka kayo umara asan wani abu da ke bani mamaki da jagoro da kai iska mutun yayi banna ta hita hankali ya waware kudin al'umma amma ramadana shina zawwa sai dai jirgi ya tayi umara irin wannan aikin Allah bai bukata kaga mutun yana taimakawa babu lada a ciki Allah yana son ka bada abin da yake abin da yake daidai wasu ka ce mun kusa zuwa karshen akwala to Allah subhanahu wataala ya datar da mu qaddan hasna man suka ce bashi da haka bashi mai kyawu fayudha'ifahu lahu sai Allah subhanahu wataala ya yalwata masa ya linka masa ad'afan kathira linki mai yawa ai alhasnatu bi ashri amsalha kyakkyawa kamar lada lada kuma take ila 700 zuwa zuwa 900 700 Allah zai ta linka maka har zuwa 700 ila ad'afin kathira zuwa linkin mai yawa bihasbi halil munfiq iya gurgudan halin shi wanda ke bayarwa da niyyarsa iya ladan Allah zai basa wani zai bada jika goma amma kuma mai jika ɗaya sai shi fishi lada wajen Allah subhanahu wataala saboda niyyar tani ta bambanta sai Allah ce wallahu yaqbidu wa yabsut shi Allah shine wanda yake tankwai yake yaqbidu yake jimkewa ya hana ma wasu wa yabsut kuma shi Allah shi ke baiwa wasu a rayuwa ai Allah shine ke yalwata musu a dukiyarsu wasan kuma Allah subhanahu wataala yake yake tauye musu ma'ana sai Allah ya hana musu ba'a ba su da yawa to kai da Allah ya baiwa yi kokari ka ciyar cikin tafarkin Allah subhanahu wataala domin ba dubare ka bane ke sanya ka samu wannan dukiyar kuma bayarwa a cikin tafarkin Allah bai sanya dukiya ta kare haka in ka bayar ma za ta kare in baka bayar ma za ta za ta kare sai Allah ce wa ilaihi turja'un ƙarshen al'amari dai gun Allah subhanahu wa ta'ala za ku koma. Jama'a mun fahimta ƙarshen rayuwa gaba ɗaya da wanda ya yi sadakan da ma wanda bai yi ba, to Allah ce wa ilaihi turja'una duk gaba ɗaya wajen Allah subhanahu wa ta'ala za mu koma, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sakan kama kowa da aikin da ya aikata. In ka aikata aikin alkhairi a duniya, to Allah sai ya sakan kama ka da aikin alkhairi a gobe alkiyama idan kuma mutum ya muna na aikinsa a duniya, kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ka masa gwargwadon iya abin da ya aikata a rayuwa Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya albarka cikin abin da muka faɗa kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassuli sunayen Allah alhayyu alqayyum dumi wata bukata Allah ya biya masa Allah ka biya bukatocin mu na alkhairi Allah ka iya muna da abin da ba ma iya kawunan mu Allah ka muna da kanka Allah subhanahu wataala ka ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya mu da ke da lafiya Allah ka ba mu ikon bota maka da lafiya da ka ba mu ya Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka ya Allah duk wanda bashi ya hana ma zama da natsuwa ya Allah ka ba su abin da zai zai biya wannan bashi duk wanda ake biya bashi Allah ka yassare masa abin da zai biya bashi ya Allah duk wanda yake tausaya wa bayunka Allah ka tausaya masa a rayuwa Allah ka ƙara mu dukiyarsa albarka ka ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ka sanya wa dukiyarmu da rayuwarmu albarka ka sanya albarka a zuriyarmu ka sanya albarka a karatunmu fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh